بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala cikin hikimarsa ya ƙara hada mu a daidai wannan yini na Alhamis 24 ga watan safar shekara ta 1446 wanda ya yi da 29 ga watan August 2024 miladiya a wannan majalisi namu da muke karatu cikin kitabun tauhid na shekul islam muhammad ibn abdul wahab muna nan inda malaki tsaye mana babi na babu ma ja'a ta tsayyur yana magana akan canfi hukuncin canfi a musulunci da yanayin da musulunci ya hari akan wannan mun shiga wasu daga cikin hadisai hadisin anas bin malik a nan muka tsaya satuttuka da suka wuce insha Allah za mu ci gaba da wannan hadisi a gaban da yake cewa wa yujibuni al-fa'l hadisin anas mazala ya ce la adwa wa la tiyarata wa yu'jibuni al-fa'l qalu wa ma al-fa'l qala al-kalimatu at-tayyiba mazala yayi maganar al-fa'l aka ce al-fa'l yana kayatar da shi shi al-fa'l baya cikin canfi sai aka tambaye shi menene al-fa'l sai ya ce al-kalimatu at-tayyiba shine ita ce wata kalma mai mai dadi mai dadin saurare da mutum zai faɗa saboda ya karfafi ɗan uwansa wannan ita ba ta cikin canfi wannan wani bangare ne na na alfalu don aka faɗa ba wai duka alfalu ne baki da aka faɗa ba so insha Allah za mu yi magana yau akan wannan matsala alfalu ina ne suka kamance ne da canfi kuma me ya raba su da shi canfi din wannan hadisi kamar da mala ce wa lahu ma'an anas wato hadisi ne da imamu bukhari da muslim da ashabu sunan suka fitar da shi musan imamu ahmad suna fitar da shi ta hanyar hamad ibn yahya al-audi da shu'ba ibn al-hajjaj da kuma hisham ibn abi abdullah al-dustuwai duka su da qatada ibn da'amat as-sadusi daga anas ibn malik al-ansari shine ya faɗi cewa manzo Allah ya ce la adwa wa la tiyarata wa yu'jibuni al-fa'lu lafazin hisham dustuwa'i nan kaga an ce wal falu al kalimatu tayyiba amma lafazin imam hisham ibn abi abdullah dustuwa'i sai ce la adwa wa la tiyarata wa yu'jibuni al fa'l as salih abin da yake baka yake wato burge ni ni shine wato al falu nagari e kaga a shi al falu akwai nagari akwai da ba nagari ba al falu anan akwai wanda ake magana shine halal din sai aka ce walfa'al sali alkalimatul hasana ita ce kalma kyakkyawa da mutum zai faɗa kaga saboda ka alfalu iri biyu ne alfalu akwai alfalu wanda ke nagari akwai kuma alfalu wanda ke shi ba ba nagari bane shi wato in aka yi bai da bambanci da canfi akwai alfalu da idan mutum da zai yi shi to na bai da wato bambanci da canfi idan yayi saboda ka nan da mazala ya duk inda kaje an yabi alfalu ana magana alfalu salih din alfalu hasan din alfalu mai nagari mai kyau wanda shi ne za mu yi magana a kansa insha Allah mu ji abinda shi maza Allah ya yake nufi da alfa'al banda wannan hadisin akwai hadisi ma da da yake cikin musamman na ibn abi shayba da sanadin ingantacce daga Abu Huraira maza Allah yake cewa la tsirata wa khairuha alfa'al babu tanfi abinda yafi alkhairi shi alfa'al kaga duka dai ana abin da nake son a gane alfalu idan aka yi shi yana irin macanfi wasu wajeje ne kawai za a same za a samu idan idan idan ba a sami wato alfalun ya tsare da wasu abubuwa sai zama halal amma in ba haka ba shi ma alfalun ga tsara galibi yana kamanceceniya da canbi alfalu na farko da ake magana shine mutum ne ya zo yana neman ya zo yana ciwo misali sai wani ya zo kawai sai ce masa ya sare ya warkakke shi kuma sai zuciyarsa ya karfafu akan wannan haka wannan shi alkalmatin hasana sai ya ce to Allah ya karbi abda'anka haka wannan alfalu yayi to wannan ya fi kyau shi da manzo Allah ya fa ambata shi a hadisi to to banda wannan kuma akwai wanda ya dan fi shige da shi tamfin shine yayin da mutum ya fito ya fito sai ya ce wani gari ne wannan sai aka ce wannan gari kunci ne misali kan mu kama sai da su ko ya kawo wani gari wanda yake kamar ba yin daɗin saurare to sai aka ga dan yawo da fuska haka amma dai bai ki zama a garin wato da ya kama shi sai ya shiga garin wani aiki ya kama shi a garin bai ki shiga ba to amma dai ya so ne da ya ji sunan ya dan canja daga wannan suna din to wannan shi ma kaga alfali ne saboda ba shi ne tamfin ba inda ya ki yin aikin ta zai zama tamfi inda kuma ya ganin cewa wannan bai samu alheri ba kwata kwata a garin da saboda wannan suna din to sai dai shari'a to kaga shi ma wannan zai zama tamfi to amma babu laifi a dan adam ya rika dumfaran abin da suke da kyau suna mai kyau da abubuwa irin wannan akwai hadisi da ke cikin sunan abi dauda hadisin abu huraira manzalla aka ce in yaji wata kalma ya ji wata kalma da ta kayatar da shi a bakin wani sai ce akhadna fa'alaka min fika akhadna fa'alaka min fika yace ai mun dauki wato wannan abin da ka faɗa ya karfa guyon mun dauki wato alfal daga bakinka to kaga shi wannan shi wanda kaga yana magana akan wato karfan gwiwa ne wato kyakkyawan fata ne in ka ji sai ka alaka ta shaita fata tare da kuma kana ruba kana wato hada shi da cewa me yi shi ne ubangiji ba wai wannan magana ta saka dai ba ba kuma akan wannan magana na saka dai ka dogara ba wataƙila ana ana fahimtar bambanci tsakanin atsiyara da alfa shi atsiyara canfi wato shine mutum da ya tashi fita sai ya ga wato wata dabba ta yi ta yi dama sai ce to tana nawa akwai alheri da haka sai ya ƙara hoɓɓasa ko ko a sai ta yagu sai ta tuba ku alheri sai ya dawo kaga wannan shi ne ake magana canfi ko kuma a kawai a ya ga ya ci abinci ya sha ruwa aka ce ayu wato kuturu ya sa hannu a wannan ruwan sai ya rika canfacewa ce shi sai ya zai riga ya samu ciwo to kaga wannan ai canfi ne yake yi saboda ya gina aikinsa ko kin yin aikin akan wannan akan wannan abu wanda shine malamai suke magana wato shine canfi wanda yake an haramta shi canfi in an lura abinda yake gadarwa shine shirka da Allah ta yadda kake wato kaman kwace wani iko na ubangiji ka bawa wannan shine abinda hakikani wato canfi yake saboda yayin da ka fita kace ka canfa kaza zai baka alheri ko kaza zai kawo maka sharri to ai kai tarayya ka goma shi da ubangiji ne wajen cewa ubangiji shike bayarwa shike hanawa shike kawo alkhairi kuma shike koro maka ma sharri wannan shine wato abin da shi canfi yake farko abin da yake ake yi shine shirka kuma abin da kuma wannan shirkan yake gabatarwa shine sai ya cire maka dogaranka da ubangiji daga baya sai ka koma din gurgun ya yanke maka dogaranka da ubangiji kuma kana muna zato da Allah ta'ala to duk yayin da aka samu wadannan abubuwan da na ambata to duk abin da kai shi sunan canfi wato yayin da kaga wani sai wato ka wuyan ka ya karfafa saboda ka gaishe to mutukar ya gane maka waɗannan abubuwa kamar haka to san fi akai na farko shine wato a sami shirka ka rika jin cewa wannan abin da ka gani din nan alherin ko sharrin ta hanyar shi kawai zaka samu ba ka ba mu ubangiji da wani wajen wajen wato abin da ba a danganta ma kowa sai ubangiji shine ubangiji shike bayarwa shike hanawa sadaka in yi yayin da ka ga wani abu kai tsammanin alherin ka da sharrin ka samun wato ɗaukaka ko rashin ɗaukaka yana da alaƙa da abin ne kaɗai to na canfi kai kuma ka ba mu ubangiji ne da abin halittarsa abu na biyu shine a sami yankewan tawakkali yankewan tawakkali ta yadda shi wannan abin zai koma shi ke wato maka hukunci na kayi ko kar kayi to kaga ka yanke tawakkali kenan baka dogara da ubangiji ba shi ma wannan abin aka samu na biyu wannan wannan abin na biyu to lalle abin da mutum yayi ba sunan shi alfalu ba sunan shi wato canfi na uku kuma shine wato mu wanda zato ga ubangiji mu wanda zato ta yadda kuke tsammanin cewa ubangiji shi ba zai iya maka ba da koda ba a hakikani mutum da ce shi ba bai daga ta ubangiji wato gajiyawa to amma abin da yake shine gajiyawa yayin da yake ganin cewa wasu za su iya masa wasu abin da ubangiji zai iya wato guduwa da kadan da ubangiji ya shata masa to kaga ai kamar kana daga ta ubangiji gajiyawa ne kana ganin kamar mutum zai iya yin wato ba mai masa wayo saboda in aka samu wadannan abubuwa guda uku an samu shirka an samu kuma katso tawakkul babu kayan ke baka tawakkali na uku kuma an samu mu zuwa ga ubangiji to abinda mutum yayi wannan sunan shi wato canfi na haram ko da kuwa kira shi alfazu ko da ya kira shi alfalu wannan wato abin da ya suna shi haram shi kuma alfalu ta inda yake zama halal shine wanda wato a karkashinsa akwai tauhidi abin da ka ji da ka saurara ko ka gani sai ka samu karfuwan gwiwa amma kuma kana jin cewa wato ubangiji shine kadai yake yi shine yake halitta alheri shi ya halitta sharri sannan kuma shine mai hukunci shine wato mai koro sababi in dai da wannan mutsalar ka fara shiga wannan wato fatan da ka samu yayin ganin wannan mutumi to wannan akwai tafidi farko tukuna abu na biyu shine wato ya zama ya zama wato wanda kake tsammanin ya zartar maka wannan abun yayin da yayin da kaji sunan suna mai kyau ko kaji gari mai kyau yayin da kake tsammanin wanda kake fatan ya ya baka wannan abun da kake nema shine ubangiji ba wannan garin ba kada ce zaka zauna a wannan garin sai aka ce maka gari ne wanda yake ga sunansa kaza ko aka ce wa za ka aika sai aka ce sunan shi madaci misali sai ka ce a ni ban samu alheri wajen madaci ba ko kuma a sunan shi wuta a to me za a yi da wuta kaga sai wannan ya sanya karkajin cewa a shi wannan zai lalata maka abu ne baki da cewa wannan bari dan kauce masa ko wani abu wannan daban amma ka rika jin cewa ni bari in kauce bari in wato ka rika jin cewa shi wannan shi zai zama gana da hukunci a alheri ko rashin alherin aikinka to yanzu wannan abin da kai ba alfalu ne kyakkyawa ba to shi kuwa alfalu kyakkyawa bayan ka tabbatar wa ubangiji cewa shine mahalicci shine wato sai ka rika tsammanin cewa hakikanin arzikin zaka samu wajen ubangiji ne kaga wannan sai ya gadar maka da riko da sababi sababi wanda yake ya halatta to daga cikin kuma sababi wanda ya halatta shine ka ga ma dan uwanka ake wato magana me me zai karfa masa gwiwa baka da lafiya wani ya zai ce ba ya ce maka ai insha Allah ma ka warke insha Allah ka ai kai salim ne kai warkake ne kaga wannan sai ka samu karfafon gwiwa wannan wato babu wani shirka a cikin sa babu shirka ai ya ce ya mun addu'a kamar addu'a ya maka mafata a nagari ya maka saboda yayin da ya ga maka wannan a cikin zuciyarka da zuciyarsa kana kaddara la haula wala quwwata illa billah cewa duk wani motsi duk wani karfi yana wajen ubangiji to kaga wannan baya cikin baya cikin wato champion da wanda yake an haramta haka zalika kana neman wani abu sai ce maka ai kai ka samu ma ai ya waje ya wanda ya samu abun ba eh kana neman wani abun ka da ya bace sai ce ai kamar ka samu ne ba insha Allah saboda kai ƙara karfa maka gwiwa kai kuma sai zuciyarka ya ƙara samun karfin gwiwa a wannan kaga anan akwai zuciyarka tara ta ne da wani abun da yake wanda yake halal shine wato ya halatta shi ya ga maka magana zai zai karfa maka gwiwa daga ya ga maka kuma sai ƙara karfa maka gwiwa din ba dan wai saboda shine kake ganin cewa wannan maganar nasa kawai shi zai shi zai hukunci ba wannan shine abin da malamai ke faɗa kamar misali ka zo fita zaka je ka ga wani ka gana da wani shugaba yana fitowa sai ya buɗe maka fuskarsa yi dariya yi fara'a to kaga wannan zai sa ka zo karfin gwiwa ka ce dan dai za ka samu alheri a wannan tafiya eh kamar yadda zai zo kuma ya mutu ke fuska za ka ce to ko za ka samu alheri ko za ka samu ba wannan dabi'a dabi'a ce da ba Allah ta'ala ya riga ya hada dan adam yana karkatar ma abin da yake ya fi ya fi samun alheri ya yake tsammanin kuma samun alheri tare da shi inda kuma inda kuma ya ga an mutu ke fuska to zai fi tsammanin za a iya samun sharri eh amma kaga ba wai kuma a dan yana nuna cewa ubangiji bai da cewa a harkar ba sai da in ya ga ya mutu fuska sai ce to ya ubangiji to muna dai fata ubangiji ya danne mana zuciyarsa duk tare da haka ba za ka fasa zuwa wajen sa ka nemi abinci mai ɗinka ba ko baka nemi abin da kake nema biyan bukatunka wataƙila an fahimci a ɗan bambanci tsakanin alfa'al da da shi wato afiyar ta wannan ta wannan fuska ne zaka gani wani lokaci ai Allah ta'ala ya sanya muna son muna son suna kyakkyawa saboda suna kyakkyawa kamar banda ba shi cewa suna linzami wannan fata da kake yi Allah ta'ala ya sanya wannan kyakkyawa suna ya bi shi eh saboda haka za ga haka duk wani abu mai kyau za ga muna in za mu sai abu muna son mu sai abu mai kyau saboda wannan fata kake yi na gari fata ne kake yi ya ubangiji ya sanya a samu alheri a wannan a wannan abu haka zalika da ka zo kawai za a maka hukunci sai sai sai ka je wajen alƙalin ka ji an ce suna alƙalin ma shi al'adil wato wani suna da ke alaka da adalci haka ko da dai al'adul isa suna al'adul wannan wanda magana ce daban amma dai sai yana da wani suna wanda zai kara karfa maka gwiwa ko kuma kaji ana masa shaida to kaga duk wanda zai kara karfa maka gwiwa to wannan shi da alfalu da ake magana a shari'a wanda ke halitta kuma ya wannan babu matsala dan dan ka samu abu irin wannan wanda kake ake tsammanin alheri kai sar mu'amala da shi babu matsala a wannan eh a ce wannan gari ya gari ne Kano gari ne mai albarka duk wanda yazo ya ya shimfida kaya sai insha Allah kafin yamma ya sai ya sayar sai ka ce ka kai dai ba inda ka kasance sai a Kano kai kwadayin samu wani alheri da ake samu wannan kaga alfanu kai kamar yadda akwai garin da aka san cewa su ko ba sa ba sa su yan boko ne su ba sa kasuwanci sadaka in ka je can an san ba ba lalle ka samu abu ba sadaka sai aka ce maka da ka zo wucewa kai baka san wancan garin da wannan garin ba aka ce wani gari ne wanda sai aka ga min garin da ba a samun alheri a kasuwanci su ba yan kasuwa ne sai ka ce a kai ba za ka zauna a wannan garin ba ka kauce kaga wani alfahari kake yi amma da haka in ka da ka shiga ba za ka yi tsammanin cewa wannan garin shi zai kawo maka arziki ko zai janye maka arziki ba kamar yadda akai an san akwai wanda ya shiga arba'in yana neman kuɗin kuma bai samu ba zai bayar dubu arba'in ɗinsa kamar yadda kuma a wani garin da yake shi ake ganin kamar ba a samun kuɗi za a yi samun mutum da yana farawa cikin iko Allah kuma ya samu kuɗi to da wannan akwai tauhidi to ko da ka kauce wannan ba za a ce dan me ka kauce ba a saboda ubangiji ya sanya wasu aba wasu halittunsa akwai wasu alheri a tare da su yanzu kamar manzo Allah a manzo Allah kaga zuwan shi mu alheri ne a wajen mu eh amma kaga iblis shi sharri ne to haka zalika a cikin yan adam akwai wanda za gani in ga suna kare kaina a wajen ka za a tara alheri shugaba da aka ga malamai ne yana yawan gaitan malamai yana sauraron fitowoyin su haka zaka dan mana alheri tare da shi wannan alfalu ake masa eh amma yana da alheri mutane yana neman masu saboda wasu biyan bukatarsa amma kuma in an gaina wannan akwai alfalu kamar da an ga kuma abin da ya fi ya fi mu'amala da su su ne wato yan duniya da wanda suke wato san alaka da ƙasa to haka wanda za a sanya zuciya ta zama tana nan baya baya da shi ɗan adam yana son abin da yake wato za a fi samun alheri tare da shi kuma yana guje ma abin da za a fi samun ana amma za a samu shari tare da shi haka zalika suna mara kyau suna mara kyau a ce yaro kawai a ji a mashi lakabi da wani mugu ko kaza irin wannan ko da wasa ne da wasa ne wannan to ana gudun kada ya wannan abin ya zama ya tasiri tare da shi tasiri ta fi bangare guda biyu shi da to in ka samu mutum mai irin wani babu linka ba ka kauce masa an ce kai mai sunan ka take sunansa wani suna mara kyau haka a to babu linka ka ce ka ka ni ba zan ba wannan irin mai irin wannan sunan to sako na ba saboda bi saboda ɗayan biyu idan ya ce shi sunansa iblis misali ba ka da wani suna sai iblis ce eh to ni ban da shi kawai sunan da ya masa kenan eh to kaga yanzu wannan suna na iblis na farko ya je ya dauko sunan mugu ya sa kansa sannan a in ya zama ya sama kansa sunan iblis saboda kamanciyar da suke yake da shedan din kaga wannan mun ba wala ka kauce masa ko kuma ya zama a'a shi ya sama kanshi kawai wannan sunan ne to amma kuma ana gudun kare zama wannan ya karfafa kare din sa wannan wato shedani mai taimakon shi kan banda to kuma wannan abin da karfe shi ma shine ya kasa maka kanka wani suna kaza irin wannan to duk wannan wato sai ya zama ka kauce masa in ka kauce wannan ba ba cin kai ba ba wai ka tsammanin shi sharri ne ba a karan kansa a sai dai kana ganin za a iya samun tasirin wannan suna din tare da shi wannan shine abinda abinda malamai ke faɗa saboda haka duk wani abu na da muke tsammanin suna mai alheri kama mai alheri yanayi mai alheri idan muka zo muka cin da shi sai wani ya kara mana karfin gwiwa muka je muka yi mu'amala da abin wannan ba za a ce kai tsaye mun yi canfi ba mutakar dai akwai tauhidi kamar yadda muka samu wani suna mai sharri ko wani yanayi wani gari wanda yake bai daidai da mu ba muka canja muka canja zuwa ga wani gari da muke ganin ya fi alheri wannan to in dai babu wato ba mu cire ba kanmu tawakkali ba ba mu cire ba kanmu tauhidi ba to wannan shi ma ba za a ce dan me muka yi wannan abun ba to da dama an samu a manzo Allah wato ya yana yin irin wannan wasu wani lokaci kamar yadda zamu zo yanzu mu karanta mu karanta hadisi saboda haka duk wato alfa'al da ya sha maka tauhidi zan ƙara nanatawa saboda a rike wani lokaci ana ɗan haɗe su guda biyu alfa'al shi yana gadar maka tauhidi ne la haula wala quwwata illa billah yake gadar maka eh wannan shine a farko to in kai an kai alfa'al sai aka tambaye ka to ai ba shi ke ba da alheri sai ai dama ni ba na ce ba shi ke ba da alheri ba alheri da wajen ubangiji ina ga baka cewa dai da nasa ga yana da suna kaza sai ya karfa mun gwiwa eh na ƙara wata girma sha'anin fatata fata na to kaga wannan babu laifi sannan kuma kai zama ya ya wato ya yanke maka wato tawakkalinka sannan kuma kare ya zama kamo zuwa ga ubangiji bale zama kana kyauta zato ga ubangiji ne kar kuma ya zama ka dogara da wannan abin yanda wato mutane ke dogaro da ubangiji akwai yanayin da za ka gani mutum zai ce shi ai da tauhidi ne kuma bai dawo da ubangiji ne amma kuma yanayin abin da yake yi kusan yadda ya rataye zuciyarsa da abin to shi ba kamar ya yana wato ya ya ya mai da shi ya zama tamfa za ga wasu wasu za gani kamar in an sami wani mai arziki a family din sai ya zama duk yan family sun rataye zuciyarsa akan wannan bawan Allah cewa an samu mai kuɗi ne ana sa ran ubangiji ya taimake mu ta hanyar sa wannan babu laifi shi ba ba kuskure bane wannan amma ya zama zuciyar ta hana ta yi da wannan har muna ganin in dai ba shi da koyi ba zai yi ba kaga wani ya cire min tawakkali ya cire min tawakkali har ya zama akan shi muke yi ko mu ki to wannan kuma shine ake kira haramun ya zama shirka ya zama wanda abin da yake ba daidai ba insha Allah ina sa dai an fahimci abin da malami ke kira alfa'alu ta wannan fuskar ne wato kamar da yan kwanaki can muka magana yadda wato zaka samu suna yin alfa'alu da da wasu abubuwan da kuma ba a yin alfalu su kuma alfalu da ran laraba cewa da abin da aka fara to sai an cika shi wannan mun farko mun same shi ne a cikin ta'alim da muta'allim na az-zarnuji burhanul islam az-zarnuji shine ya ambaci waɗannan maganganu a cikin littafin sa muka rika karantawa kuma an ka karanta a matsayin cewa ma hadisi ne to gaskiya duk wannan hadisin da ya zama bude a bishayin yawal arba'a illa tamma hadisi ne wanda yana cikin ina wurin Imam al-Baihaqi Ibn Asakir al-Tabarani da ire-iren su gaskiya hadisi ne mawdu'i aka ce hadisi mawdu'i ana magana hadisi na ƙarya hadisi ne wanda ba na manzo Allah ba magana ce kawai ta jama'a sai wasu suka mai da shi hadisi Imam Zaruji shi da ke wato ba ba ba wannan tafi ma kusan aka san shi da shi kawai bai san cewa waɗannan hadisan ba duk ba daidai ne ba wanda ya sassa a cikin littafansa shi yasa wanda suka yasa ibnu abdul bar da suka littafi akan jayo bayan ilmi fadlihi littafin su yafi kyau to amma wata kila kuma ubangiji ya ruwa niyya kuma zanudin yasa littafin shi dinga shahara mu a wajen mu amma dai littafin talimul ta'alim akwai abubuwa da yawa a ciki gaskiya akwai abubuwa da yawa da sai an dinga dan fadakarwa to aka sai kuma wannan maganar sai aka samu su kuma sun ce su kuma ran laraba rana ce ta suka canfa rana ce ta aka yi to za a sami yawmu nakasin mustamir wai rana ce mai canfi kuma canfin ban mai ci gaba wanda yake ba aka yi to abu rana babu ba kama hannun yaro wannan hadisi shi ma kabarani ya fitar a cikin littafin sa daga hadisin Jabir hadisi ne wanda yake shi ma dai mawdu'i ne da ƙarya ne ana rubuta daga Ibn Abbas shi ma shi ma dai hadisi ne mawdu'i da sauransu da sauransu wasu suna cewa a ranar laraba da akwai wata sa'a wacce take ana iya amsa addu'a a cikinta wai saboda akwai utsarida a cikinta akwai kuma lokacin alheri da ake an amsa addu'a akwai kuma lokacin da ba a amsa addu'a utsarida lokacin utsarida ne lokacin da ba a amsa addu'a wannan su kuma ku daga jiya ko san masu ilimin ramli da suka kawo shi sai ka duk waɗannan abubuwan su babu wato baya cikin abin da yake ya kamata ne bai kamata a ce mun canfa ran laraba ba har yanzu muna ba laraba wani wato miza wani wato matsayi na musamman goma bayan ragowar kwanakin saboda wannan kun shi abin da ba a so yanzu idan ka ce ran laraba duk abin da aka yi sai an cika shi yanzu kana nufin ka ce su kuma sauran kwanakin in aka yi ba lai a cika ba kaga wannan sai sanya duk mu shanta ke mukin aiki a sauran kwanakin sai mun jira muna kidadara da laraba wannan kun shi abin da ba a so shi alfalu da ake magana na halal kaga ba dama baya hana ka aikinka kai kana yi la hawla wala quwwata illa billah dai illa kana wato karfan gwiwanka da wannan da wannan wato rana lokaci da aka ce mai albarka ne ko wani makamancin wannan kaga ai da irin wannan ne mai addu'a bayan sallah lokacin da muke ibada lokacin da muke sadaka da mun yi wani ibada mai gabatar da addu'a a lokacin lokacin da mai alheri saboda wato sababi ne da ubangiji zai aiki amsa addu'a amma muna da nasi shi kuma wannan kaga babu wani nasi tare da shi saboda haka babu wani abu da ya tabbata a gami da laraba ko kuma ba ma laraba ba kuma wani wata irin rana ce a samu wata rana kawai mutum ya zama ya bata wata matsayi na musamman ita wannan rana din ba tare da wani matsayi rabawa na shari'a ba to duk wannan babu babu shi a shari'a saboda haka bai halatta mu samu wani rana mu ce wannan rana ta da alheri kuma bayan ragowar ranaku ba sai in muna da nasi ranar juma'a ma da nasi misali ranar juma'a kaga akwai nasi cewa rana ce mai albarka kuma ha an faɗi mana wasu lokuta za mu yi addu'o'i kaga wanzu kana da nasi amma yanzu ka ce dir yayin da aka yi badar aidiya za ka je ka fara kidayawa yau shi aka yi badar ranar kaza ne to shikenan bari in bai ranar litinin in yi zagayo shikenan ranar litinin lokaci dai wannan lokaci zai ka je ka duba gani yaushe malamai suka ce aka aka yi fara yakin badar din ko kuma shi aka ci nasara ko kuma ka ce bari ai an ce 313 ne suka yi yakin bari in yi wannan wuridin ba 313 to biya alaka yanzu ka je ka ba da wani matsayi da babu shi a shari'a ko da badar abu dai bi alheri da aka samu wannan to babu shari'a ba tabbatar da mu da wannan abun ba zaka shi ma wanzu wannan canfi kai sunansa canfi sunansa kuma bid'a a addini eh kamar rana da aka haifi ma'aiki in ce to duk ranar litinin din bari in koma nuga wasu abubuwa saboda ina neman albarkan haihuwar ma'aiki da aka yi wannan rana to me ya alakan wannan abu wannan ba shi da alaka kuma kuma wani abu mamaki kuma ranar litinin ya rasu to kaga akwai ranar alheri da kuma ranar da ranar da matsala ya rasu ranar ya fi kowa shari ya fi ko ya fi kowa shari ba a wajen mu in shari ne ya fi kowa shari saboda haka duk mu zama mu dauki wani rana mu ba su alheri duk wannan gana ga yanke maka tawakkali ne kuma kusan shashafa da muke mai ubangiji wannan ba bai kamata mu yi ba saboda haka dai almuhim babu laifi yayin da muka sami wani gari mai alheri ina nufin gari da aka ce dama an san cewa an aka zauna a gari gari ne na ilimi sai nace bari in tura yaro na saboda ina fatan ya samu ilimi a garin gari ne na kasuwanci bari in tura yaro na ina fatan yaro ya samu ilimi saboda abin da aka ce garin na gabatarwa na wato na alherin kasuwanci wannan babu laifi ko babu laifi in kauce ma wanda aka yi mishi shaida ko dalili ya nuna cewa in aka je wannan garin ba a cika wato samun nasara ba duk wannan babu laifi wannan ya riga ya tabbata ta wannan fuskar da za ku waje maza Allah ya ce azaru hada mima daga cikin fasar da malamai suka yi wa wannan hadisi shine maza Allah ya ya fahimci cewa wannan wannan yanayin wato anguwan ko garin ko gidan bai dace da su ba sai ka ce to ku tashi koma wani to wanda kuma tafa'ul ne ya yayi ba ta tsayyur ba ba can fiye ba ya yi wata abin da ake kira a tafawu ne ina tsara insha Allah akwai hadisi bari mu kara karanta wannan hadisi wataƙila shi ma ya kara fito mana da abin fili hadisi yana cikin sunan abi dauda da sunan nasa'i da musa ibn ahmad yana fitarwa ta hanyar hisham ibn abi abdullah dustuwa'i da qatar ibn ibn da'ama ibn qatar as-sadusi daga abdullah ibn buraida daga babansa buraida ibn husayb al-aslami daga mazala mazala ya ce uburaina yake cewa kana la yatayyaru min shay mazala ba ya kasance baya yin can bishi wa kana idza ba'atha amilan amma idan ya tashi yana sai ya aika ya aika wani dan sakon sa sa'ala an ismihi sai ya tambaye sunansa fa idza a'jabahu ismuhu idan sunan wannan dan aikin ya kayatar da shi fariha bihi sai farin ciki da wannan suna din wa ru'ya bishru dalika fi wajhi sai aga bisharan wannan alherin a fuskar sa wannan kaga wato fata ce ta gari wayin kariha smahu idan kuma ya ki wato sunan bai bukatar da shi ba kamar da aka sani larabawa maza da ya sami suna sa sunaye da yawa wanda yake ba masu kyau ba wani lokaci maza ya canza musu wani lokaci kuma a dai kyale saboda wani lokaci abin ya yawa mutuwan yawa kaka kamar sa'id ibn musayyib ibn hazm al-musayyib sunan ba shi da alhazan shi ma ba shi da wato kusan sunayen ba su da ba wani abin koyi bane kuma sai Allah ta'ala sa suka haifi Sa'id ibn Musayyib kuma babban malami to da ya dace da ya da ya gyara wannan an gyara wannan sunan da ya fi alheri eh za ka ga wani ya sa ya sa maka hanzala hanzala wato wani abu ya dace haka kaga wato kaga wato bai da wato kyau ta suna to wani lokaci kuma tare da haka ubangiji kuma in ya canza abin ubangiji na kana isa suna ya zama a mata fuskan ma'ana ba shi da ma'ana da ake so amma kuma sai ubangiji saboda shi ne mai yadda ya so sai ya sanya a samu wani wanda ya fita zakka an samu a wannan sunan nasu kuwa shi ya kadama da ake alheri a wannan da wannan suna din kuma mai albarka ne to sai ka ɗauko sunansa ka sa saboda kana son ci wancan sunan ba wannan ma'anar ba wani lokaci haka ban sunan khadija khadija muna sawa saboda mai sunan ce saboda ita alherinta kaga babban mai alheri kuwa mai albarka sai ka muke sa wannan suna saboda neman albarkan wannan suna din saboda ita an taba samun Khadija ita ta yi alheri kuma mun ta sa Khadija Khadija kuma muna ta gani alheri sai ka babu laifi amma ga larabawa suna da wasu sunaye kamar Ammar kamar Umar kamar Aisha wannan duk sunaye ne wanda yake ana ana alfahari da sunan saboda ana son yaron ya rayu ya aiki alheri ya yi kaza za ga da yawa gina sarakuna suna son su dinga yawan sa sunan dawuda da kuma suleiman saboda su aka ga abin da ya su shine a yada a yada sarauta da karfi sannan kuma an yi an ta dace kuma in an sa wannan sunan kuma sai a ga in an lura kamar a Sulaiman al-Qanuni wannan sarki baturcan nan wanda ya wanda yana daga cikin wato khalifofi na na Uthmaniyya to ai kaga sunansa Sulaiman eh kuma wato mutum ne wanda ya yi sharafi lokacin sa kwarai da gaske to kaga wata kila wannan sunan yayi yayi yayi annabi farai Allah ta'ala ya taimake mu aka ce wa in kare hasmahu in ya mazala bai su sunan ba ru'iya bishi ru'iya karahiyatu zalika fi wajhi sai aga mazala kamar bai ji dadin sunan ba amma kaga sai sai kuma ya aike shi ba ya aika kaga kin aika wa sai zama wata magana ce daban in misali da wani aka ci to kai zauna barin aika wani kaga wannan daban akwai badin ne amma zama shi ne kawai zaka aika to sai ka ci sai ba za ka ci saboda sunan hanzala ne kai madaci kai wuta kai me a ne kai bakin ciki a ba za a cika masa bakin ciki to wannan kaga a yanzu kuma can fi ba aka ce mazala wa idza dakhala qaryatan in ya shiga wani gari sa'ala an ismiha sai tambaye suna alqaryah fa in a'jaba ismaha fariha biha wa ruya bishru zalika fi wajhi in sunan mai dadi ne sunan yaji to sai farin ciki kuma a ga wato albishir din wannan farin ciki a fuskar sa a wa in kari hasmaha ru'iya karahiyatu zalika fi wajhi in kuma yaji sunan ba mai suna ne mai dadi ba sai a ga ya dan mai fuskar sa kamar ba bai ji dadi ba eh da wannan za ga ina da aisu ma sun canza sunan ko su a lokacin gwamnati na kunci sun canza sunan yanzu aka ce ko eh yau an canja eh an ce sunan ya ta ya ta ya ne mai bisu Allah ya kyauta eh Allah kawo alheri a gani wannan isnadin isnadin wannan hadisi fiqat ne sai da akwai inqiba tsakanin qatada ibn da'amat as-sadusi da shi abdullah ibn hurayra bi sarari shi kamar imam bukhari ya fada amma yana da shahid hadisi ne hasan bi shawahidihi yana da shahid hadisin abu hurayra a wurin bazzar yana da shahid wajen ibn abba hadisin ibn abbas ne imam ahmad da aka hadisi ne wanda yake kai cewa tabbatacce wannan shi wato matanin amma ba wai wannan an daurin isnadin ba kaga anan kamar da muka faɗa shi sa ma ya fara yin matashiyarsa shi Abdullahi bin Buraida yace kana la yatatsayyaru min shay'in baya yin tafi amma kuma sai fara wannan dan ka gane wancan ba can wannan ba tanfi bane shi saboda manzo Allah bai gina aikin sa akan wannan aikin akan yi ko kin yi da wannan abin da ya gani ba kawai da yazo ne sai aka ce wannan gari gari ne me kaza wa za ka aika nasara sunansa a to alhamdulillah zo zo zo Allah kawo nasara tare da kai eh wannan kuma aka ce a shi bakin ciki a a to to to je ka Allah kawo maka nasara dai eh kaga wannan sai ayi addu'a amma a dinga wato riya cewa a dinga sawa azuci cewa la hawla la quwwata illa billah amma dai waɗannan sunaye dai suna zama daga cikin abubuwan da suke kawo mana farin ciki a mu a zuciyar mu wanda idan aka yaka to wannan babu babu laifi insha Allah ta'ala ta wannan sai ga da zaka gani a tare da mazala in yakan shawara shawara ma shi ma dai wani alfalu ne ai wato fata ce ta gani mu shawara wane wane fada wane fada wane fada daga baya kuma sai a hada magana guda daya sai a tawakkali to wannan shi ake so yayin da kaga abun ko da zuciyarka ya cewa bai dan ji dadin abun ba to sai ka tawakkali kuma in abin da kake so ne to sai ka tawakkali in abin da baka so ne kuma shi ma dai sai ka tawakkali ka rika jin cewa wato la haula wala quwwata illa billah to wannan shine a bambanci da malamai suka faɗa tsakanin shi tsayyur da kuma alfalu alfalu halal ne babu laifi kawai da na zo gari wanda yake aka ce su garin na ba 'yan kasuwa ba ne ce a kani ba zan zauna a garin da ba 'yan kasuwa ba zan samu alheri ba sai na kauce wanda kaga alfalu na yi ba sharri na yi ba ba canfi na yi ba amma yayin da na ji cewa a wai kai misa me yake damun ka ne to wai kai dole sai ka zauna a garin nan wannan fa garin shi ke kawo maka wannan to kaga wannan abun ya kuma canfi kuma ya kuma canfi mutakar da muka dingina wannan aikin zuwa ga garin ko zuwa ga wannan mutumin to ya zama canfi amma idan wannan karfin gwiwa ce kawai to wannan babu laifi yana daga cikin abin da aka halatta mana insha Allah ta'ala ba sani ba ko an ko bayan ya fito
a Hausa muna da wannan tambi na'am amma muna da kalmar alfalu alfalu da yake cewa fata na gari eh wannan fata na gari wannan shine arja'ul aqlab al-kalbi tayyib ko arja'ul hasan fata na gari wannan shine babu laifi insha Allah aka kira shi da wannan suna din amma kaga muka faɗa cewa shi ma shi ma alfalan ya zama mutum ya inda ya cire maka tawhidin ko ya cire maka tawakkali shikenan ya zama champion da mun da ba da shi champion ba a wannan shine kawai ya raba su rashin tawakkalin ne eh inda ka sa tawakkali ko sai ya zama tawhidi kana cire tawakkali kuma ya zama shirka ya zama tatayyur Allah ya tsare mu to sai abinda wato wani lokaci mukan faɗa a ce wannan kai wannan na halla mugura na kaza rana ce ba zan manta da ita ba yawan munahisin rana ce wanda ba zan ya zan faɗa muke faɗa da Hausa eh bakar rana eh a ce bakar rana ko eh, a samu farar rana irin wannan wannan ya halatta mu faɗa inda gashi mun ce mun hana na la- na laraba ai laraba muka ce ka a ce eh, wato na laraba ra- ranar samu ranar da za a samu koyi da komi to shi wannan malami akwai tafsirin da suke yi saboda eh, irin wannan akwai makamancin sa Qur'ani to iri ne guda biyu akwai bangaren da zai iya zama halal akwai abin da zai iya zama haram idan ya zama shi wannan ranar ne kake jingina mishi wato sharri ko kuma alheri ya zo na mutum sharri wato abin da ya yi haramun ne haramun ya yi wannan kuma shirka ya yi canfi ya yi shi ne kawai abin da muka hana ta laraba sau da yana ana dangata mai shi tsandaurin wannan ranar ce to kaga wannan shi ne abin da yake ba daidai ba amma in zama kana ba da labarin abin da ya faru ne a wannan rana ka ce ka ai wannan rana ban ji daɗinta ba ka ba da labari to wannan babu laifi in ka ce mata bakar rana ma kai a wajenka amma ba wurin wani ba lokacin da aka yi lokacin da su aka bakar rana a haifa wani shi bari ciki sai yake yi so da kai a wajenka kai ne bakar rana amma dai su shi a wajensa a shi wato rana ce na alheri wannan ya in muka yi tabbas kan ba da labari ya halatta ya halatta kuma irin wannan akwai sa qur'ani Allah ta'ala yana cewa kazzaba da adu fa kaifa kana azabi wa nadur inna arsalna alaihim rihan sasara fi yawmin nahsin mustamir Allah ta'ala yake cewa adawa suka karyata manzanni na ya wato kamun kazan kuku da na musu azaba ta da na musu da kuma wato gargadi na mun aiko musu da wato rihan sarsara wani wata wato guguwa mai sanyi yawfi yawmi nahsu musamir a rana wanda ba yi da albarka ranar da ba ta da albarka musamir kuma rashin albarka ma mai ci gaba mai yado kaga ubangiji ce yawmu nahsin mustamir ya riga ya sifata ranar da ba ba ta da albarka banda wannan kuma akwai akwai hadisin fa arsalna alaihim rihan sasan fi ayami fi ayami al-hisatin mudiqahum azab al-khizi fi al-hayat ad-dunya to haka wannan fi ayami al-hisat shi ma wannan wato ubangiji ya riga yayi magana kan rashin albarkar annabi saboda haka su a wajen su saboda haka da aka azabta aka duka kisu da azaba kaga ba ta da albarka a wajen su amma shi a shi a wajen sauran mu'minai da ubangiji ya ya tsiratar da su daga sharrin su haka su alheri ne a wajen su saboda haka yawmu nahsin a kasu su kamar yadda Allah ta'ala ya ba mu labarin annabi Lut annabi Lut kun san ya sami baki mana mala'iku ya karba garan su kuma sai ya ga su fasikai sun zo to sai hankalin sai tashi Allah ta'ala ya ce lamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa daqa bihim dar'a wa qala hadha yawmun asib yace wannan rana rana ne mai sharri da bala'i wato yana jin cewa wannan rana da jama'a suka zo su fake da wannan gari gashi kun zo da sharrin ku to kaga wannan shi ma duk wannan yana daga cikin abin da yake labari yake bayarwa ikhbaran ne labari yake bayarwa ba hukunci yake wannan ranar ita kadai ba sai ka wannan babu laifi idan muka lam- muna a babun ba da labari a mu siffata wani rana da alheri ko shari duk wannan malamai suka ce babu laifi kamar ranar da ba za a kuma ga Allah ya halitta mu ce wannan rana ce ta sharri a gurin musulmai baki daya wannan ai da gaske ne rana ce ta sharri a kamar rana da aka shi Umar dan Khattab Umar da Khattab rana ce ta sharri ran da aka shi saboda me saboda manzo Allah ya riga ya ya bada labarin cewa Umar shine katanga na karfi tsakanin musulmai da fitina kaga musulmai ba su guje cewa alheri ba mutakar akwai Umar in ya tafi kuma sharri zai zo sabani zai zo abubuwa zai zo bidoyi za su shigo fitina za su shigo to kaga mu sharri ne a wajen mu saboda aka ran da aka kashe Umar a mu rana ce wanda ke ba ba muka rasa aminci tun daga duniyar mu da lahirin mu Allah ya kyauta wato ina da mutum daga addini da da kuma duniya haka zalika ranar da aka sha Uthman kaga rana ce ta sharri amma ba shi Uthman ibn Affan saboda rana ce da ta nuna ta alamta fitan masu bidoyi shi Umar na makiya ne da kuma wannan shi ya zama kofar su shugaban fitinin baki daya amma shi Uthman kashe shi alama ne na cewa to a cikin musulmi an fara samun yan bid'a a cikin su an samu an samu shi al khawarijanci tun a wasan a wadannan lokuta kaga wannan mu rana ce ba mai alheri a wajen ba kamar yadda ranar da aka ce Ali bin Abi Talib rana ce ta da masu zangayi da kuma masu masu masu wato masu zangayi da guluwi shine wato wajen da suke ganin ma cewa shi ya ma ya ma fi sauran khalifofi ya fi sauran abubakar ya fi umar har ma suna kashe wajen allah to kaga wannan bara ta shari mu a wajen mu ran da aka kashe shi kamar da kuma akwai wanda kuma su kuma suna da ba su san shi su kuma sun sun yi wato a sun yi ifrati akwai ifrat akwai tafrit sun yi sakaci kamar da ran da aka ce ibnu zubair ibnu zubair kaga rana ce da kai shi da aka yi abdullahi ibnu zubair rana ce da yake ya nuna ya alanta cewa to galibi yan duniya sun fi yanzu sun koma su suke samun nasara akan yan masu addini eh su yan duniya su su za su koma suna hukunci galibi masu addini ko sun shiga su zai ga wasu yan lokuta kawai suke na sai a ce babu babu su eh za ga umar dan abdul aziz duk dudu wannan adalcin da yayi da yada ban kasa 99 ne zuwa 101 su sun kasa jure masa to daga lokacin da Abdullahi bin Zubair aka shi aka fara samun waɗannan wato sai dai wanda yake kawai da babu wa da ba daɗi sai da a cigaba kuma Allah ya tsare mu daga lokacin da aka kashe Hussein kaga shi ma wannan ya nuna wato fitina ta ƙara afkuwa ranar ta shari a wajen duk musulmai irai da waɗannan ranaku duka idan kana ba da labari babu laifi ka ce wannan haza ayyamu shu'umin wa bala' wannan ranaku ne na bala'i na jarabawa da kuma sharri mu a wajen mu musulmi wannan babu laifi eh kamar da kuma da zaka samu alkhairi ka ce ran da aka haifi ma'aiki misali mu ranar mu alheri ne a wajen mu ran da aka aiko shi ran da muka yi hijira ran da wato musulmi suka yi hijira wannan ranar alheri ne a wajen mu wannan babu laifi mu siffanta shi ikhbaran a matsayin labari ba a matsayin wato a muna danganta ma wannan rana sharri ko alheri ba malam sai ce wali abi dauda hadisi daga abu da bi sanadin sahih da sanadi ingantacce an uqbata ibn amir daga uqba ibn amir qala yace dhukirat at-tiyaratu inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam an ambaci an yi hiran wato a canfi a wajen manzon Allah fa qala tace ahsanuha al-fa'l abin da yafi alheri shine wato fata ta gari fata na gari wala taruddu musliman ita tamfi bai kamata ta zama ta juya akalan musulmi ba ba ta juya akalan musulmi tamfi ko da tamfi ya dan da su a zuciyarsa to bai kamata ta juya akalansa ba fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu idan ɗayan ku ya ga abin da bai so falyaqul to yace allahumma la ya'til bil hasanati wa illa ant ya ubangiji ba wani mai zuwa da ake awwa alkhairi sai kai kaga wato abin ba ka so ka zo wucewa kai an ce wani sanar shi bakin ciki za ka aike shi kuma to kaga za ka ji ba daɗi amma kuma sai ka aika tare da kana jin wannan addu'an ko baka yi wannan addu'an tare da shi a zuciyanka ka ce babu wani tsimi babu dabara babu wani motsi sai wurin sai abin da ubangiji ya ya kaddaro wala yadfa'u sayyi'ati illa anta ba abin da ke tunku da bakin ciki sai kai wala haula wala quwwata illa bika babu wani motsi babu wani karfi sai da karfinka ubangiji kaga wannan ai shine abinda muke wato kusan abinda muka muka shiri a baya kaga nan sai kaga abinda baka so tare da haka kuma sai kuma kai kuma riko da sababi ka ci ga kai abin ko ka yin abin amma kuma ka ka mai da wato hukunci wajen ubangiji ta'ala nan ma ce wala abi dauda bi sanadin sahih abu dauda da sanadi ingantacce an uqba ibn amir daga uqba ibn amir wannan ma ce uqba ibn amir wannan kuskure ne kuskure yayi wannan sunansa ba Uqba ibn Amir ba sunansa Urwa Urwa ibn Amir Urwa ibn Amir abu da haka yake fitar da shi kan Imam Ahmad daga Waki ibn Jarrah al-Ra'asi daga Sufyan al-Thawri daga Habib ibn Abi Thabit daga Urwa ibn Amir wannan da yanda malam ya karanta mana
magana ce ana iya samun yanayi da mutum ya ga la haula ba yadda zai sai ya sai shi ta san fahimshar haka eh kwarai kuwa eh ai ga kawai mashi sai ga abu eh ga hadisi ya ya zo yace yace gashi hadisin Abdullahi dan Masud wa ma minna illa walakin Allah yudhibuhu bitawakkul Allah dai ya tafi dai ko da wani ya zo maka a zuciya sai ka danne shi da tawakkali shi yayi wannan malamin ba ya gita fannin tawakkalin ba amma dai aka samu mafita sai Allah zai kama mutum da laifin hakan kenan eh ban gane ba
wadda shekaru bayan sun yadin shadda muka yi muka si aka manta shi wuri da aka yi fira sai da aka sha wahala sannan aka samu shi da aka yi shi wajen dinki dinkin sallah ne sai ranar sallan ma wajen tsira a kwana a rubushi abinda zai ba ka mamaki malam da aka sa ɗinkin sallah sai aka rashin lafiya subhanallah a'a kai ba nan suke ba aka cire aka aji bayan sallah kuma aka sake sanyawa wallahi sun yi rashin lafiya la ilaha
ita ma ta tafi abin da ya duk bai kawo ya kawo kan ya gane haka ba kawai kuma wata rana yana sa- sake sanya wallahi sai yana kan mashin kawai sai aka ya gari inna lillahi wani shi wai nan gayan duk a
wata rana kuma mallan kawai su ne a jikin shi ya shi ba zai fita kawai sai aka nemi ɗan uzuri da Allah ya tare janareta ba da tare janareta kawai sai hannun janareta ya ɗauki kuma da kayan da su ne a cikin shi Subhanallah. Eh, a wannan ai shi- ai sai ai shawara ba za da zaro hazabi ba sai wannan kawai sai a ce to an ka tunda dai yana ne ba ya zama ya an an samu matsala da shi sai a haƙura. Eh.
kowa in dai an san shi duk wanda mun sa maran duk wanda zai sanya shi in ya san tarihin su wallahi sai abin ya shafi ya shafi.
shi shi shi hukuncin irin wannan shine abinda ba za da ya ba waɗancan mutane shawara masu gida sun eh zaruha zamima in aka samu irin wannan to wataƙila su ce da nuna da ma su yi ta- yin wasa da hankali mu dai a wajen mu dai musan babu karfi babu wani motsi sai wajen ubangiji amma dai wannan saboda a kare ma mutane imanin su sai a babu laifi a kauce ma irin waɗannan abubuwa babu laifi kaga manzo Allah ya ba da shawara ce ku kauce daga gida saboda ya fi alheri saboda da abin da ya shiga tamfi ya fara shiga to zai wahala wato ka a- a a zuciya ta- ta ta- ta- ta tsare ta daga wannan abu gaskiya kamar nan ya iya ba wani zan Ba ba da wani haka ake yi, zan ba ba da haka kai ake yi.
ba wani shi ma abin ya same shi a to in dai shi wani in dai zai yana da karfin zuciya ya na ruwansa shi nan ya zama ya shi wani bai sani ba shi ba ruwansa eh ka- kamar yadda za ka yi a ce wannan gidan din aka zauna akwai aljanu shi wani ce a shi a bashi haka da Eh, ya shiga ya shiga ya zauna abinsa in akwai tawakkali Eh, in akwai tawakkali ya kamar a ce ne in aka ci abinci da kuturu yana sa ciwo sai kuma wani ya ya malanti haka ya ya ci Eh, wani lokaci ana iya yi dan irin wannan da dai ka aika sana da yawa abinda ka san yana iya kawo maka cutan kar ka je ka kotsa kanka ciki amma dai dan daya biyu haka an yi saboda a nuna cewa asali mai yin shi ne ubangiji wannan babu laifi insha Allah amma sai nake ganin kamar zai fi maslaha a haƙura da kayan ko a ƙona shi ko a ya ake maka wada Ya yi matsala ce.
zaru hazami ba dole a a- a bar wannan kaya kuma Eh, wai, amma saboda ba na yi.
wannan kaya kana gani aka ga an yi ɗaya biyu uku haka da shi aka ga abu shekaru na jima su shigo cin abu Eh, Allah ya kyauta Daga mutuwa.
Eh, to, lo- lokaci ya yi mana ko? Eh, wannan hadisi kamar ba akwai ɗan ƙarin bayani kan shi ko kuma da lokaci lokaci Eh, eh, daidai ke ne to daidai yanzu eh, daidai akwai dan karin bayani akan hadisi insha Allah ko cikin sati mai zuwa zamu yi sannan kuma zamu yi magana akan wannan umami na illa walakin yudhibu Allah bitawakkul cewa babu wani mazala ke cewa babu wani a cikin mafaci wato yana da mafaci a cikin zuciyarsa aka samu dan canfin da sai dai ubangiji yana tafi mana da shi da tawakkali to akwai masala da take tasowa kuma shine me yasa mazala ya faɗa wannan ya faɗa ta fuskar tawalu ne ina an ce shi la ta tsayaru min shay'in shi ba canfi ya ba ta fuskan tawalu ne ko ko a'a me wannan magana take magana shi a ba a hakkin sa ba wani hakkin mu ba mu da ba hakkin mu kaga wannan babu wani matsala eh amma shi a hakkin sa me yake wannan yake nufi insha Allah idan muka zo a a zama na gaba za mu eh, warware akan wannan abinda muka tafi Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya kai mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh وعليكم السلام نعم an yi magana su kuma ba sa
ba sa canfi yawa ba sa ba sa ruwan da sun yi hasa da Allah kuma ba sa sa da yawan sun yi misali su waɗanda ba su taɓa sun kuma yin misali su da Allah ya suke wuce kuma a wani da kuma sun fara ne suka daina a aka ce bisa canfi ba kuma ai ana nema kuma a zama eh, kamar annabawa ai ba shine wannan hadisin cewa da umami na illa ba walakin yadhibu Allah bitawakkul wanda cewa mutum bai taba yin abu ba sanan Allah zai bashi abu wannan ubangiji ba akan wannan yake mana mu'amala ba gaskiya abubakar haka abubakar ai an- ya ya zama siddiqin amma shi haka kuma ya taba yin abin da yake ba shirka a wurin manzo Allah ya karbi musulunci to wannan ba dole ne ko da sun taɓa yin camfin amma daga baya ne ba su tabbata kan camfi ba ba sa yi daga baya wannan shi ne shi kamar wajen maganin Ya.
rashin ainihin sai har da wanda ba sa ba a musu Ba sa sa wa musu.
magani na ce kamar banda ba sa shan magani ko na ba a yi musu magani a shi wannan ma- ba- kar mu ce magani nema ne mutu a yi mu- a yi ruƙuya ko a mutum ya bani magani ko kuma in ce yi min addu'a na wannan abin da nake fama da shi na cuta kar a yi akwai ruwayar la yasarquna wannan ruwaya ce bata inganta ba Eh, la la yarquna afwan sai dai la yasarquna la yasarquna ta tabbata amma la yasarquna eh, la yarquna ce su daga da kansu ba sa addu'a wannan bai taso ba eh ai manzo shi ma yana yin kula uzai ba yana yi ba kuma da aka bashi sihiri ai kula uzai yayi don haka duk wannan yayi amma abinda ake magana su yayin da cutar ta ta far musu a farkon al'amari to suna dan jira su ga abinda ubangiji zai yi ko kuma in su za su yi maka su maganin su yi amma ba sa zuwa su ce ya zo bari in zauna kamun addu'a rukuyan nan da ake yi su ba sa nema saboda girman tawakkalin su da ubangiji har sun koma ba sa sun daina waige daga sababai suna kallon asalin mai koro sababan ne Allah ta'ala wannan shine abu da za ka ji wani lokaci wani abu da damu su sai dai su su je su makan su maganin ko su siyo maganin da kansu ko wani abu sun san san abin da ke damu su amma ba za zo su ce ta zo a zo a likita zo kaman kaza wani zo kaman kaza wani zo kaman rukuya duk wani ba sa yi eh sai ga abu ya ya ci tira ya ci tira kuma wannan kuma wannan wata magana ce daban eh eh ba su da raki eh za ga wani aiki da zara an fara sai a ce aje wurin wani ya masa rukuya aje kaurin kaza wannan yawan neman rukuya ba wato ba ya cikin abin da magabata ke yawan yi ke ake so a yi eh wani ɗan ga ɗan kaucewa tunda dai wannan bai yi rukuyan dai ba irin manzo Allah ne ba balle kace Malam ya ce amma abin ya su cire suka nema a musu zai ci cire su daga cikin wancan kategori da misali na a wannan gaskiya shi ya fi nuna luzumin sifa din mutum ya lazumci sifa din amma dan daya biyu dalili ya sanya ka ce wane ya zo ya maka ruqya din ina ganin wannan bai bai kamata ya shafe su ba insha Allah ta'ala bai kamata ya shafe su ba tunda ai manzo Allah ko dake wannan shi addu'a ne kawai akwai mace kanin ce yin addu'a da kuma zo kaman addu'an fitanin cuta mazala ya taba cewa yana yakan ce ma wasu daga cikin sahabban sa su masa addu'a ya ce ma Umar imin addu'a har ya ji dadi Umar mazala ya ce masa addu'a a aikin haji kaga wannan addu'a ce da kuma addu'a aka ce addu'a a addu'a ya ya shafi abuwa a dunkule komai zai shiga ciki addu'a da sharri a kau a kautar maka da shi duka wannan ya shafe shi to in ka ce a maka addu'a a dunkule wannan babu laifi insha Allah kuma ba zai shigo cikin wannan babun ba eh shikenan ko to assalamu alaikum warahmatullahi